أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاب ياقوتة الفريدة لا متاشي عند سيد محمد النزيفي yake cewa wa ƙala ta haddusan bi ni'imati rabbihi la da zikri sahabin qawla ba'dil a'immati farijla ya hatani ala kulli arifin من النشأة الأولى لآخر نفختي وقال أنا العامي مهبا تواضعا فقبل رجليه صدوق التوية ورحب بالعامي فاقد سهابه أكابر أطلاب الأنامل رتبتي وروحي تمد العارفين وأولياء وروح النبي تمد أهل النبوة نتعلم بيتي بير؟ نعم وقال تحدثا بنعمة ربه مولانا شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه وقال يا فدي تحدثا domin zantarwa da yake yi bi ni'mat rabbi da ni'imar ubangijinsa da yayi gare shi wato ya faɗa ne shukran la fakaran kenan saboda Allah ya ga wa manzo Allah wa amma bi ni'mat rabbika fa haddith ni'imar da ubangijinka yayi maka ya rasulullahi ka zantar wannan ba girman kai bane ba kuma jiji da kai bane alhamdulillah Allah ya mun ni'ima kaza ya mun karama kaza ya mun falala kaza har ma a wani hadisi maza Allah yana cewa at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun yana cewa zantar da mutane da ni'imar da Allah ya maka ka bada labari shukrun wannan godiyar Allah ne wa tarkuha balinta Allah ya maka ni'ima kai gim ka boye ba wanda ya san ka samu wannan ni'ima wannan kufurin butulci ne ka butulce wa ubangijinka da ya maka wani ni'ima to saboda haka duk falalar da zaka ji anan shehu tijjani ya faɗi daga da bakinsa da karamomin da ya ambata wanda Allah ya yi masa duniya da lahira to ya faɗe su ne ba ta'adduban ba ya faɗe su ne tahaddusan bi ni'mati rabbi domin zantarwa da ni'imar ubangijinsa da ya yi gare shi to abin da ya faɗa ya faɗi wannan zance ne lada zikiri sabin a lokacin ambatan da wani daga cikin sahabbansa ya yi ya faɗi ƙaula ba'adul a yi mati faɗin shashin shugabanni na waliye da suka gabata an ce sai di muhammadu gali ne wata rana suna zaune da shehu tijjani suna zance sai ya kawo maganar fido abdulkadir wanda yake cewa kadami haza a laraka batu kulli wali abinda fi da abdulkadir ya faɗa kenan a zamaninsa ya ce kadami haza kaga wannan kafatawa a laraka batu kulli wali ta take wuyan dukkan wani wali abinda yake nufi duk wani wali kafan nan tasa ta take matsayinsa wato yana sama da kowanne wali to sai shi sai dai muhammadu gali sai ce yaushe wuce janito me za ka faɗi a kan ƙaula ba'adul ayyummati wannan faɗi daga shashin shugabanni da suka gabata to a nan ne shehu tijani ya faɗi wannan kalma ta haddusan bi ni'mati rabbi sai ce farjila ya hatani ala kulli arifin min an-nash'atul ula li akhir nafkhati wato nan saboda waka ne wala ya shadda lafazin sai farjila amma abin da ya faɗa a jawahirul ma'ani qadama ya hatani ala raqabati kulli waliyin min ladun adama ila nafsi fi sur wannan shine zahirin lafazin shehu tijani yace qadama ya hatani da qadama ya da rijla ya duk duk ma'anar su daya da alqadamu da rijlu duk kafa ne ka gane ai da farijla ya da qadama ya duk ma'anar su daya yace qadama ya hatani wancan asalin zahirin lafazin qadama ya hatani kafafuwan nawa guda biyu da kuke gani waɗannan ala raqabati kulli waliyin ta take wuyan dukkan wani wali millatun adamu wali da aka tun daga zamanin annabi adamu ila lafki fi suri har zuwa lokacin da za a yi busa kaho na tashin duniya in dai mutum shi ba annabi bane ba mursali bane to kafan nan tawa ta take matsayinsa ina sama da shi kenan yana ƙasa da ni to shine Muhammad ibn Zaid yace shehu tijani ya faɗi wannan kalma ne tahaddusan bi ni'mati rabbi shi ma ba haka kawai ba sai da wani daga cikin sahabbansa ya kawo masa zancen Sido Abdul Qadiri sannan sai ta farjila ya hata ni kaga kafafun nan na guda biyu ala kulli arifin suna sama da dukkan wani arifi shine alharqabatu kulli waliyin sai ce min nash'atul ula tun daga halittar farko ta dan adam shine can yace milladun adama shine min nash'atul ula daga halittar nan ta farko ta dan adam bi akhir nafkata har zuwa karshen busa kafo na tashin duniya kenan kaga yayi daidai da wancan ma'anar kawai lafazi ne bambanta nan saboda malam ya kawo shi a waka ka gane yayi wannan kuma shine abin da shehu a cikin yake gaya maka a cikin aibatul fuqara ka gane yayi to tusan ma aibatul fuqara ba shehu a cikin ya kawo wani baiti akan wannan maganar me yake cewa ma yace fadar kadama ya hatani fa illa anta tijani abun fa nufi ga jailani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani ka san aibatul fuqara ba ka jin larabci ba za ka fahimci me yake faɗa ba saboda shehu a ciko rabi da rabi rabi hausa eh rabi larabci wato yace wato fadar kadama ya hatani wannan fadar ta shehu tijani yace kadama ya hatani kaga wannan larabci ne abin da ya faɗa da ya ce waɗannan kafafuwa na guda biyu ya ce ba wanda ya faɗi wannan fa'illa an ta tijjani sai dai kai kaɗai ya shehu tijjani sai ce abin fanifi ga jailani abin da shehu abdulkadir jilani yake faɗi da yake ƙadami ha za a laraka bata kulli waliyin mutanen nasa zamani yana nufin waliyan da suka layi a zamaninsa ba wani waliyi da ya kai darajarsa a zamaninsa fa kai ko kullu azmani amma kai shehu tijani dukkan zamaninnuka ba wai wanda suka rayu a zamaninka kadai ba kaga ya wake ya fitar da ma'anar tsakanin Hausa da Larabci kullu azmani ai ai Larabci ne kada ma ya hata ni shi ma Larabci ne ka gane ai to abinda shehu tijani ya gaya wa shi sai dai Muhammadun Gali yace masa ba ka lura da lafazin shi shi fa sai da Abdul Qadir cewa yi kadami haza kafa ta wannan kaga guda ɗaya kenan kuma cewa ya alarqa bati kulli wali iyanan ya tsaya sai Shehu Tijani ya ce Muhammad Gali yana nufin dukkan wani wali na zamanin sa amma ni ce maka nayi kadama ya kafafuwa na guda biyu ba kadami haza ba kadama ya hatan alarqa bati kulli waliyin sai ta milladun adama ila nafki fi suri wannan shi yake nuna maka shi su da abdul qadir mutanen nasa zamanin yake nufi wato abun fa nufi ga jailani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani kai ko shehu da jani dukkan zamanin nuka gaba ɗaya kake nufi wa qala ana al'amiyu daga cikin kuma tawazu na shehu tijani sai ce amma ni fa al'amiyu mutum ne gama gari mahadan tsantsa ami kishiyar alkhasu nisbatar amu diddul a wato diddul khasa al'amiyu akwai ya'un nisba ba al'amu ya ce ba al'amiyu ya kawo ya'un nisba nisbatar lil'am ya danganta kansa shi mutum ne wanda yake gama gari mahaban kuma tsantsar gama gari don aka ce al'amiyu mutumin da shi ba malami ba ne shi ba basarake ba ne shi ba mai kuɗi ba ne a cikin al'umma bai da wani matsayi shine ami ga magarin mutane to amma shehu ya faɗi wannan ne tawabu'an domin tawabu ga ubangiji taqabbala rijlai saduqu tawiyati saduqu tawiyati mai gaskiyar niyya at-tawiyya abin da yake nada a cikin zuciya ana nufin zuciyar mai gaskiyar niyya a zuciyarsa shine sai di Muhammadu Gali faqabbala rijlai sai ya faɗi ya tsotsi kafafuwan shehu tijani tunda ya ce kafafuwan nan nawa guda biyu ta take duk wani wali da aka yi tun daga annabu adamu har zuwa lokacin busa ƙaho kuma sai ce amma ba kar ka ɗauke ni da wani girma a ni mutum ne amiyu mutum ne gama gari ni ba kowa ba ne wancan na gaya maka matsayina ne ka sani in fi da abdulkadir ya faɗi matsayinsa to ni ma ga matsayina ka sani amma ni ba kowa ba ne ni al'amiyu ne mutum ne gama gari mahazan tsantsawan da ba kowa ba ya faɗi wannan tawazu'a to shi sai dai Muhammad Gali ai ba zai lura da wannan kalma ba ya fahimci wancan matsayin na farko saboda haka fa qabbala bilahi saduqun dawiyati mai gaskiyar niyya shine sai a sai da Muhammad al-Gali sai ya fadi fa qabbala rijlai ya sumbaci kafafuwan shehu tijanu guda biyu wanda ya nuna sai da kadama ya hata ni warhaba bil ami sai da Muhammad al-Gali saduqul dawiya warhaba sai yayi maraba bil ami da wannan mutum da yace shi gama gari ne mutum ne wanda yake ya ce shi ami ne amma faƙar shahabu sahabbansa fa faƙar ta busbusci a kabir a kaɗabil anami manya-manyan kuɗuban da aka yi na talikai sun busbusce su da rutubatu domin wata martaba da Allah ya musu martaba azimatin mai girma a jaza an ha mallaisa minhum duk wanda bai shiga daga cikin sabon shehu tijjani ya rayu a zamaninsa ya karɓi ɗarikarsa ba to ya kasa kaiwa wannan martaba da rutuba ta akada wato sahabu sahabbansa gashi ya ce shi amini shi kuwa Muhammad Gali ya hango wancan daraja da ya faɗa to warhaba sai yayi maraba bil ami kalmar rahaba wato qala lahu ya ce masa marhaban wa ahlan wa sahlan bil ami shine malan rahaba yayi masa maraban marhaban yace ina maraba bil ami da wannan mutumin da ya kira kansa ga magalin mutane ami tunda Allah ya arzuta ni lalaye a zamaninsa, Allah shiga cikin sulki na ɗariƙarsa, to ina maraba da wannan mutum da ya kira kansa ami, amma kuma sahabu sahabbansa faƙat ai alat ta busbusci a kabira a ƙabilin anami, manya-manyan ƙuduban da aka yi na dukkan talikai, ta fi su darda da rutubati domin martabar da Allah ya yi musu na rayuwa da shehu tijjani da kuma sallama masa. wa ruhi shehu tijjani ya faɗa ta haddusan bini matillahi ya ce kaga ruhi na tumiddul arifina tana yi wa dukkan arifai madadi wa auliya kuma ita take yi wa dukkan waliyai madadi wa ruhin nabi shi kuma ruhin annabi sallallahu alaihi wasallama tumiddu ahlan nubuwat ita take madadi ga ma'abota annabta wato annabawa da manzanni duk wani mutumin da ba annabi ba ba mursali ba to ruhi na ita take masa madadi duk matsayinsa a wilaya sannan ruhin manzo Allah kuma ita ce take yi wa dukkan annabawa da manzanni wato madadi kaga anan bai fifita kansa akan annabawa ba kalmar sumidu din nan ana karanta shi ne bidammi bidammi fauqiya da rufu'an mai yaya a saman ne ita ce ta tumiddu ba ta muddu ba in ka ce ta muddu tana miƙuwa wannan kuma tumidu tana yin madadi wato minal imdadi daga madadi aka samu kalmar tumidu ka gane ai wato madda ko ku amadda tumidu imdadan al imdad shine ismul mazdari wa bi fatiha in ka kana da fatahanta to minal madadi shi kuma a minal maddi daga jawuwa ne madda abu mai tsawo wanda wanda ya jawu shine al maddu in ka ce ta ta muddu to kamar kana kana nufin almaddu na jawuwa in kace tumiddu shine na madadi na al-imdad shine ma'anar wa ruhi ai wa min karamati radiyallahu anhu yana daga karamomin shautu jami radiyallahu anhu cewa ruhi ta tumiddu al-arifina wa awliya tana madadi ga dukkan arifai masana Allah da kuma dukkan waliyai duk matsayin su kamar yadda ruhin Annabi sallallahu alaihi wasallama tumiddu ahlan nubuwa ita take madadi ga ma'abota annabta da manzanci mun samu baiti biyar ba to alhamdulillah alhamdulillah